tuna min abin da kai alkawari gare su na daga azaba wato a ranar badar kenan idan kai in ka nuna min na gani to ya ubangiji ya za kuma a yi
رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رب in kar ka nuna min lokacin nan na gani to kada ka sanya ni cikin jama'u waɗanda suke azzalumai ma'ana kada ka halakar da ni tare da su wannan kula da lamarin ne da girmama shi amma Allah ya sani annabi ya sani shi annabi baya cikin waɗanda za a halakar amma saboda tabbatar da cewar eh lallai Allah ya alkawari ranar za ta zo ta haƙiƙin manzon Allah da cewa za ta zo Allah ya ce roƙi roƙeni umarni ne na du'a'i roƙeni ka ce idan ka nuna min ranar da kai alkawarin kama su to Allah kar ka sanya ni tare da su wajen halakarwa
wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun Allah ya ce Musa Allah wallahi masu iko ne a bisa wato ainihin mu nuna maka abin da muka yi alkawari gare su na halakarwa idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah نحن أعلم بما يصفون إذ فاتم كده يا النبي صلى الله عليه وسلم السيئة ممونة billati iya asanu da wannan da ita ce mafi kyau ma'ana kyakkyawan hali ka tunkuɗar da duk wani mummuna na hali da aka yi maka ya rasulallahi in an maka mummuna kai kuma kai kyakkyawa lisan aka yi maka wani hali na banza ya rasulallahi to kaga addaba ni rabbi fa ahsana ta'dibi din kenan shine babban abin da ya kamata koyo jaba ga mu mu'minai mu dinga koyi daga cikin halayen manzon Allah lisan aka yi maka mai muni kai kai kokari kai alkhairi in amma mummunan hali to gashi Allah ya ce tun kuɗe mummuna ya rasulullahi da ɗabi'a wacce take mafi kyau duk abin da na hannu musu ubangiji Allah a alamu mu ne mafi sani bima ya sifuna da abin da suke sifanta mu da shi da na wato ainihin shirka da kuma karyata wanda suke maka ya rasulallah kuma za mu saka musu da abin da suke aikatawa وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل كفتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشير ربي يا أبنجي الله أعوذ بك أن نعمة أري من همزات الشياطين daga bangazan nan ko tunkudan nan na shedanu da suke zuwa da waswasi ko su zo da taba zuciya ko su kawo wani abin da zai taba kwakwalwa ko cutarwa na neman tsari Allah daga gare ka daga barin wannan wa uzubuka ya ubangiji Allah ina neman tsari da kai wato daga gare ka rabbiya Allah an yi hadarun da su azarto ne su aljanu ko kuma shaidanu masu cutarwa
hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un wannan ayar kaga koda yaro na firgita ne irin an haifi yaro ko aljanu na damunsa ana tofa masa ko ana tofa aro ko a rubuta a basu sha ana yin laya duk wani aljani ko wani shaidani ya dama insha Allah Allah yana yayewa yace wato ainihin an yi hadaruna da su halarce ne Allah ta idza jaa adahumul mautu har idan mutuwa ya zo wa ɗayansu su kufaru da suka karyata da mutuwar wato da tashin to yayin da mutuwa ya zo ɗayan su ƙala sai kan sun ce rabbi raj'uni ya ubangiji Allah komar da wato ainihin wato ainihin komar da mu wato zuwa duniya don ma'aikata ka gani sun wannan jam'i aka zo da shi don girmamawa ne Allah bai ce rabbi irji'ani ba ko a shine magana mufradi Allah ne ɗaya ake magana aka ce a irji uni ku komar da mu ya su Allah irin jam'in nan na girmamawa.
La'alli ya amalu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun da mu mana duniya in ji shi kafiri da ya ga bala'i ya yawa la'alli ahmadu salihan don ko cewa in kamar da ni duniya watakila ko na aikata aiki na kwarai don ka san shi munkiri baya ja da baya kaga bayan ya ga bala'in ya ce a mai da shi duniya amma a mai da shi ma abinda zai je ya aikata ko ya zo ya dawo ya tsira shi ma la'alla ya ce har yau dai ko watakila in na koma na iya yin aikata aiki na kwarai shi ne ma'ana aikin kwarai shi ne imani da allah ya ta allah fi ma tarakta cikin abin da na bari na tozartar da shi a rayuwa ban yi bana daga aiki na kwarai da kuma tauhidi allah ta'ala sai ya ce kalla ina ba zai yiwu ba babu komawa inna ha hakika wannan kalma da su suka yi ko kafiri ya na roƙon cewa a mai da shi kalimatun kalma ce huwa ƙa'iluwa shi kafiri shi ne mai faɗin ta a la'ira amma faɗin nata ba shi da fa'ida komai wa min wara'ihim bayan su dai wato ainihin bayan wannan abin da ake nufi da bayan wani mana bayan wannan faɗin da wannan maganganun da suke a hadarar Allah to abin da yake a gaban wannan a gaban su barzakhun wato barzahi ne shine abu mai tsarewa tsakanin su wato ainihin da amka wuta barzakhun tsarewa ne ila yawmin yu'asun har zuwa wato ranar da ake tashin su فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في السور إذا كما كيبوسا أشكل كهو بوسا تفرقو كوكو بوسا تبيد أكي تاشي bayan an yi busar farko an mutu wala an saba bai na yau mai izin babu wata nasaba da wata ainihin alaka da take tsakaninsu da suke alfarshece ne da ita a duniya ni ne dan wane mu ne suwa ne to duk wannan babu wala ta sa'aluna babu kuma wato suna tambaye ne juna irin yadda ake zaman duniya ya suwa na kuwa kai ina ka baro wani duk babu wannan babu cewa ni ne dan wane koko ni ne a duka ta kare kuma an tashi shi kenan an shiga uku faman faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun Allah ya ce wannan duk ma'aunansa yana waya da aikin ainihin alkhairi to fa ula'ika waɗancanan ka bayan da mudun awansu ya nauyi da alkhairi da lada humul muflihuna su ne masu samun babban rabo Allah ka samu ne wa man khaffat mawazinuhu fa ula'ika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun amma ma'auninsu kuma ya karkadu ya zama ba nauyi ba komai sai munanan ayyuka ya zamanto kuma ya karkadu daga barin wato ayyuka na kwarai ya zama sai sharrori da munanan-munane to fa ulaika wadancanan ka allazina hasiru anfusahum sune wadannan da suka tabar da kawo kansu fi jahannama khaliduna mata masu dawwamuwa ne a cikin jahannama تلفه وجوههم النار وهم فيها كالحون ce kuma wuta tana mai kona wato wato fuskokinsu tana tana ci babababababa tana kona fuskokinsu wahum su kuma kalihuna suna masu ɗankwara fuska fiya a cikin wuta sun haɗa rai an ce wannan kala hudun nan shine ɗan haɗa rai fuska lebe na ɗan wuta don tsananin haɗarai lebarsa na ƙasa sai ya tashi don ɗaura fuska da bala'i sai ya taho daga nan sai ya kai ƙeyarsa lebarsa na ƙasa lebarsa kuma na sama shi kuma yana tahowa ya fito ya ƙetare wannan leban ya taho cibiyarsa fuska ta lalace ta yamutse ana cikin bala'i Allah ka kiyaye mu
kumfiya kalihu kumfiya khaliduna kalihu kalihu sune kalahun kenan
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون
آيوين ba su kasance ana karanta su a gare ku ba shine alqur'ani ko domin ku ji tsoron ubangiji fa kuntum kuka kasance kuma tukazzibuna kuna masu sarefantarwa bi hada ita
قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين kalu da kansu suke fada su ce rabbana ya ubangijin marannan suka yarda da Allah ne rabbana din rabbana ubangijin su kenan da kiyama suka ce galabar shi ka watana wato shi a tsiyar mutanen jaye mu ne a wata kirar galabat alaina shaqawatuna mm, duk yayi wato tsiyar mu ta riga ta rinjaye mu ukun namu mun kasance kauman jama'u dallina batattu daga barin shari'a
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ya ظالمون ubangiji Allah fitar da mu daga cikin wannan musiba daga wannan wuta mun daina mun tuba mun daina fitar da mu fayin kudna hakika idan muka ka fitar da mu muka kuma komawa kafirci fa inna zalimuna to hakika mu masu zaluntar kawukan mu ne sai a mai da mu in ya so kar a fidda mu قال اخسأوا فيها ولا تكلمون Allah tabaraka wa ta'ala ya magana da su amma a harshen mala'ika maluku mai zaren wuta yake cewa wato ainihin ku nisanta daga wani na ku matsa can ku daɗa nitsar da su cikin wuta eh, wato iksa wufi'a ku nitse ku daɗa nisa cikin wuta wala tukallimun ba kada ku yi magana da ni yau babu magana tare da ni da ku don a ɗauke muku azaba إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الراحمين yam ya ƙuluna sai ka ji suna fada wato ainihin a inna hukana fariƙun min ibadi hakika lamarin da shanun jama'u daga cikin wato bayi na mutanen kirki salihai su ne mutanen annabi da suka yi hijira suka tafi tare da shi sahabbai ya ƙuluna za ka ji suna fada suna masu munajaci da Allah rabbana ya ubangiji Allah amanna mun yi imani ainihin da kai kuma mun bi annabinka wa gafir lana kai gafara gare mu warhamna kai jin kai gare mu wa anta khairur rahimin ubangiji Allah kai ne fiyayyen din mai jin kai masu jin kai
سورة فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون wani fata tumuhum sukhriyan sai suka rike su su kufaru makata suka rike waɗannan sahabbai na annabi muhajiruna suna yi musu isgilanci suna yi musu wulakanci don suna roƙon Allah suna cewa sun yi imani sun bi manzon Allah Allah kai mana gafara Allah kai ne fiyayyen mai jin kai Allah kaza Allah kaza suna ta faɗa in sun ji sai su zo su ta musu isgilanci suna yi musu ihu suna jifan su daga cikin waɗanda suke gamuwa da wannan matsaloli kamar bayin nan waɗanda suke ba larabawa ba kamar bilalu ɗan rabahin habashi da suhaibun rumi da ammaru da salman al-farisi duk sun gamu da waɗannan wulaƙanci daga ainihin kufaru makata hata an saukun zikiri sai su- amma saboda tsananin izgilancin sun- suna mantar da ku ambatona da tunani ku kufaru saboda izgilancin da kuke yi musu amma wannan abin da kuke sai zamanto suna mantar da ku daga barin wato tunanin ni Allah ko kuma ku ji tsoro na hukuntum kun kasance kuma wato ainihin tab hakuna kuna masu yin dariya minhum ga waɗannan manya-manyan bayin Allah إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون Allah Allah ce to yau gashi alkiyama ta tashi ni kuma Allah na saka musu a yau da aljanna ta ni'ima da samun farala da samun yarda bima sabaru da sababin abin da suka yi haƙuri da shi suka gamu da shi na izgilancin da kuke musu innahu haƙiƙa cewa su wayannan bayan Allah su suhaibun rumi dinnan da kuma su bilal su ammaru su salmanu da sauran sahabbai da duk wanda suka bi manzon Allah a yau humul faizuna sune masu samun babban rabo da shiga aljanna قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين Allah ya ce wato shin wai ku ku kufaru ma wai wai wai shekara nawa ma kuka zauna ne Allah yana magana da su a harshen zabbaniyawa su maluku masu tsaron wuta kam labistun wai nawa ne kuka zauna fil ardi a ƙasa mana zaman ku na duniya da kuma zaman da kuka yi a kabari duk ku haɗa mana ku gaya mana wai nawa kuka za- adada sinina shekaru nawa ne adada sinina nan tamizi ne shekaru nawa kuka zauna kuka yi a duniya ma har kwana nawa kuka yi har kuka tsayar da ta kai ku wannan قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين kalu sai su ce labisna yau ma mun zauna yini ɗaya ne ya Allah au ba ba yau mai koko ba a rin yini ma bai kai yini ɗaya ba muka zauna a duniya da kuma zaman mu na kabari Allah ce fasalil adina kai ku tambayi masu fasalil adina tambayi masu kididdiga mana na mala'iku in ku ba ku sani ba su gaya muku shekara nawa kuka yi a duniya kuma shekara nawa kuka yi a kabari قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون Kala sai Allah ya faɗa musu dai a harshen mala'ika cewa in labistun ai ba ku zauna ba, illa kalilan sai ka ɗan lau annakum kuntum ta'lamu da da kun kasance kun sani da miƙidarin zaman da kuka yi a gidan duniya da kuma zaman da kuka yi a kabarin ai duk kaɗan ne ɗan ƙanƙani ne akan zaman da za ku yi yanzu na dindindin a cikin wuta.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون shin yanzu kuna zato ne cewa musu Allah mun halice ku ne a basan dan wasa ba wata hikima kawai muka halice ku don ku zo ku yi wasa ku yi bautar gumaka ku yi zalunci ku shashanci duk wanda yake zaton dan wasa aka halice shi to Allah ya ce ba da ba haka ba ba mu halice ku dan wasa ba wannan kuma kuna zaton cewa ku wato ainihin ilaina la turja'una ba za ku komo zuwa gare mu bane mai muku sakayya da abin da kuka aikata فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ya girmama daga barin ubangiji Allah shine ya halicci baya don wargi ko ko abin da bai dace ba da ratayuwa da haƙƙin Allah to ta'ala Allahu Allah ya girmama daga barin abin da bai dace da haƙƙinsa ba almaluku shine mai mulkin kowa da kowa alhaqqu shi a gaskiya la ilaha illa hu babu wani ubangiji abin bauta da cancanta face shi rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshi babba
ومن يدع مع الله إلهنا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون Wan- wannan da ya kira mana tare da ubangiji Allah tare ya kira ta hada da wani ubangiji daban bayan Allah wajen bauta ya hada Allah da wani ga gunki ga Allah la burhana lahu bihi babu dalili a gare shi tare da shi ma'ana tare da wannan aikata shirka da aka yi fa inna ma hisabu a takaice dai sakamakonsa da kuma binkicensa akan ya hada Allah da wani inda rabbihi gurin ubangijinsa yake innahu hakika lamarin da sha'anin la yuflihul kafir kafirai babu suna samun rabauta bas arziki
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل فدي يا محمد صلى الله عليه وسلم أكسي ربي يا أبنجي الله اغفر kai jin kai gare mu da sahabban mu mu'mine baki daya warham kai rahama kuma wato ainihin wa anta khairu rahimin hakika kai ne fiyayyen masu jin kai
سورة مدنية وهي اثنتان وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم suratul nur wannan sura an ambace ta da suratul nuri saboda a ciki akwai batutukan hasakai na walƙita walƙitan hasken Allah kuma an ambace ta da ainihin wato madaniya ce ittifaqan mufassiruna da qurra'u sun tabbatar ayas ayoyinta gabaki ɗaya kakab a Madina aka saukar da ita ita ce ainihin suratul nuri ayata kuma aya wato sittin da hudu ko kuma a wata kira'ar aya sittin da biyu sannan kuma wannan sura ta yi magana akan mawdu'in da ta tattauna shine kamar wato magana akan hasken Allah da walkace-walkace na haske na imani na zakatan bayan Allah sannan wannan sura ta yi magana akan adabul islamiyya al'ama ladubban musulunci gamammu wanda wanda duk ladabin da suke da ciki aka ambace ta to ya gangame dukkanin sha'anin wato ainihin musulunci wanda su wannan ladubban su ne wato suke kiyayewa a bisa nasabobi ta yan uwa da kuma bijirewa daga barin abin da zai bata mutunci ko ya bata nasaba sannan kuma a cikin wannan ayar akwai bayani da ya tare kan magana haske na Allah tabaraka wa ta'ala kuma da ishara zuwa wannan hasken shine annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita ce aka ambace ta da suratul nuri saboda ambaton waɗannan abubuwa da suke ciki na wato hasakai na Allah tabaraka wa ta'ala
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون كما يهوى daga cikin wato fa'idoji na suratun nur musamman ga mata domin ita suratun nur kamar yadda aka sani ana karanta ta ana samun wato zaman lafiya musamman inda mace za ta dinga yawaita karanta suratun nur to insha Allah Allah zai samun mata nutsuwa da zama lafiya da mijinta kuma gidan ko sun kai su ɗari sai Allah ya ɗaukaka ta ya bata ƙabuli mata shi sa sai da Aisha Allah tabaraka ta'ala ya ƙara mata yarda take cewa ku dinga sanar da mace kunku karanta suratun nura kada mata su gushe daga barin karanta suratun nura a ɗakunansu inda za su karanta suratun nura allah ko zai taimake su zai ba su rinjaye zai ba su kuma ikon samun mallakan mazajensu saboda haka a karanta suratun nura kuma a biyayya ga mazan wannan tana da fa'ida ne sosai yan mata kuma akan lakanta musu su dinga karanta suratun nura to an sha Allah Allah zai ba su mazaje na kwarai kuma Allah zai ba su wato ainihin mashiga mai kyau ba za wace tana yawan ta karanta suratul nur ba zawara ce ko budurwa ce to Allah ba zai hada ta da mijin da za ta samu tashin hankali ba kuma nan da nan Allah zai ba ta mijin aure ba dai a ce ga ta tan talibin ci karanta suratul nur ba kuma a ce ta rasa miji ta dade tana zaune a gida tana zawarci wannan duka an da Allah zai karanta wannan sura Allah yana yin taimako da albarkacinta da wannan Allah tabaraka wa ta'ala ce suratun anzalnaha wannan sura ce da mu su Allah muka saukar da ita gare ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa fadannaha muka faralanta ta ma'ana muka faralanta abubuwa da muka ambata a cikinta mafi yawan abubuwan ciki farilla farilla ne mun fara shi sa Allah ce faradna ha ma'ana muka faralanta ta a abin nufi muka faralanta abubuwan da muka ambata da yawa a ciki wa anzalna fi ayatin bayyinatin muka saukar kuma da ayoyi a cikin ta ayoyi bayyanannun da masu bayyanannun dalili kuma waɗanda suke faifai la'allakum don cewa ku hakika tabbas ta zakaruna kwa wa azantu ku ba Allah الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
dan duk ƙoƙarin mutum sai ta yadda za a yi shi sa Allah ma yana zina ko mace ko namiji a tattauka ma bulala ɗari ɗari babu tausayi sannan wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minina jama'u daga mu'mine lallai su je su halarta su ga wato azabar da za a yi masu ta bulala
الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين Allah tabaraka wa ta'ala ce azzani kaga mazinaci namiji layin kihu babu yana yin aure illa zaniyatan sai wato mazinaciya au mushrika ko kuma mushrika wazaniyatu kuma mazinaciya mace layin kihu babu mai aurenta illa zanin sai mazinaci au mushrikin ko mushriki au to- to ko au babu illa zanin au mushrikun ko mushriki anan a nan ba ana nufin magana aure ba Eh, a'a wajen yin zinar a yi zinar ya yadda ya zinar da ita ta yadda a yi zinar ba wanda zai yadda ya zinar da mace sai mazanaci ba wacce za ta yadda kuma a yi zina da ita sai mazanaciya نعم yayin da suka haɗu wannan na naka- na- na yanki hudun nan na maganar da halin shai'u fi shai'u farjin fi farjin ake nufi ba na aure na shari'a ba don da yawa wasu za su ɗauka cewar idan mutum ya auro mace kuma ta je ta gama karuwancin ta shi wani salihi ya zo ya janyo ta tabar aikin banza ya aure ta shi zai iya aurenta bayan ita karuwace shi ko bai taba zina ba ana iya yin haka ko kuma mutum ya je ya auro mace ta zo salaha kamammiya yarinya da ba taba sanin sabon Allah ba wani ya zo ya kwashe ta ya aure ta wani mugun tsohon mazinaci za a iya yin haka ba don kan mutum ya dauka cewa an aure yarinya mai zina ta wani ya aure ta nan ma mazinaci ne ba abin da ake nufi kenan ba abin nufi yin zina ba mai iya yin zina da wacce zai zina sai da mazinaciya ko ko mushirika ko mushiriki da mushirika ko kuma a je to wannan sai su yi shine wannan na naka wannan na aure ne shine na haduwar farji da farji ba ta ka'ida ba ba na shari'a ba amma jarraba irin ta Allah za a iya samun salihin bawa bai taba sanin zina ba kuma ya je ya auri mace wacce ta gama sheka ayata ta gama zinace zinacenta wannan duk Allah yana iya hada wannan ko kuma ita tana kaman miya ta je ta samu wani tantiri Allah ya kaddara aure kuma su zo su yi aure ba ta taba zina ba amma ta auri mazinaci wannan da ana iya yin haka amma wannan dai na wajen haduwar yin zinan ne ba mai iya yi sai da mazinaciya ba ta iya yi shi ma ita ma sai da mazinaci ko mushriki ko mushrika amma shi sa Allah ya ce wa hurrima zalika amma an haramta yin wancanan ka yin zinar kenan da tsakanin mazinaci da mazinaci halar muminina a bisa wato ainihin muminai haramun ne
الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك وهرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحسنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون والذين يرمون المحسنات amma waɗannan da suke jifan muhsanai kamammu da ba ruwansu da zina sun malam ya tuwo bai arba'ati shahada sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba da aka ce sai an tabbatar da shaida guda hudu cewa mutum ya ce wance ta yi zina ko wane ya yi zina sai mutum ya zo da shaida guda hudu mutane daban-daban kuma lokaci mabambanta ka same su wannan ya zo ya ga suna zana kalmar wadda filmu kuhali suna haɗa suna zana farji da farji ya ga farjin da farjin bayan ya tafi wani ma ya zo wancan bai san ya gani ba wannan ya zo ya gani wani ma ya zo ya gani sai an tabbatar da hudun nan mabambanta daban-daban kowanne ya tabbatar da haka shi sa malam mai fikewa suna yake cewa ubangiji allah ya sanya wasu dokoki na kama mazanaci da mazanaciya waɗannan waɗannan dokokin suna da wuyar cika Allah na tunkuɗewa yana kore zina ba ma ya so a kama mazanacin saboda munin zina lajikan wani malami ke cewa shi bai yin zinar da yake zina da macen har mutum hudu wannan ya zo ya gani ya tafi wani ma ya zo ya gani don jaraba hayo bai kare ba kaga an ba da wani da an ba an sa wani dikiris ne da ba zai yiwu ya cika ba don dai Allah ya tunkuɗa wannan sharrin da wannan bala'in daga barin bayi to idan ko aka zo aka jefi mace ko namiji ko da zina ba a zo da shaidu ba Allah ce to fajlubuhum wanda suka yi wannan magana ta shari ba a tabbatar da zina ba a yi kowanne daga cikin su fajir duhun a yi musu bulala samani na jaldata bulala tamanin kowane ɗaya ko sun kai su goma ko su ɗari ne suka ce an yi zina ko bayan ba a yi ba to a yi musu bulala ta hajji na ƙazafi shine bulala tamanin sannan a wajen mu'amala da su wala taqbalu lahum shahadatan abada ba za kuma karkar kuma sake ku karbu komai na shaida daga wajen su har abada ulaika wadanta nan kamar su yin ƙaryar nan su ce an yi zina su sharri humul fasiquna su ne mutane waɗanda suke fasikai masu fita daga iyakar ubangiji to kaga anan wato cewa jifan mace mai aure ko kamanniya da zina abinda aka tabbatar daga hadisan ma'aiki yana rusa aiki baki ɗaya wannan ya ce wance ta yi zina bayan ba ta yi ba mata aure ce kamammiya ko ya samu kamammiyar baiwar allah da ba taɓa sanarta da zina ba kuma ba a same ta da zina ba yana sane ya yanka mata sharri ya ce mazinaciya ce to yana rusa aikin mutum baki daya kamar rudda ne kasan idan mutum ya rudda duk aikinsa ya wargaje ba ya lalace to idan mutum ya jefi kan gaggiya da zina to shi ma ayyukansa ga baki daya ta kan sun wargaje saboda haka kullum kyakkyawan zato ake yi wa bayi ba kuma a saboda haka duk wanda ya kawo shaida cewa ya yi wannan sharrin ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ci sai an doke shi an masa wato wato haddi domin ita zana ba ta da daɗin ambato kuma yin ta bai da kyau kuma tabbatar da ita musiba ne a ce dai ga masanaci kasan wannan masanaci ne wannan ma kai ma bala'i ne a gare ka ka dubu bayan allah ka ka ba masanaci don kai baka san shi ba shi ne babban abin da aka fi so an san musibar zina tun a duniya bala'i ce idan mutum ya saba zina baya bari saboda irin haushin da hadarar Allah take ji ga mai zina ko mutum ya bar zina yana da wuya ya cika bai koma zinan ba idan ya inganta mazinaci ko ya tsufan ya zo mutuwa sai ya yi zina sai shaidan ya zo man da mace ya yi zina sana za a karɓi ransa don a tabbatar ya tafi lahira yana mazinacin shi sa tun farko Allah ya ce mana wala ta karabin zini kama abin da zai kawo haifar da zinata kuma to kar ma ku kusance shi idan ta samu ta faru to matsala ce kuma zina tana daga cikin cututtukan da ba a warkewa da su namiji ne ko mace ne inda ya saba yin zina to baya iya denawa domin shaidan yana kawata wa masu zina daɗin zina ko mata aure ce take fita ta je ta yi zina ba ta iya denawa domin na zina da za ta je ta yi sai ta ji ya fi daɗi ya fi ban sha'awa sama da mijinta musiba ce kan mutum ya sake ya kuta abin da zai bayi zaman to ya shiga zina ko ko mutum ya shiga harkar da ba ma zina zai ba amma za a iya masa zargi da tuhuma to kar ya yadda ya shiga abin da ya sa muka ce mun sha faɗi abin da ya faru zamanin dan fodiyo mujaddidi wani daga cikin almajiran shehu dan fodiyo babban malami yana kusa da shehu kullum to ɗansa sai ya zama fitinan ne fyaɗe haura gidajen mutane danna mata kullum yau rigimar daban ta yau gobe daban rannan babansa an gama rigima an kama shi ya yi zana ya yi wa wata mata aure fyaɗe yana gaban shehu ya shiru sai hawaye sai kuka kasan da bakin ciki sai ce shehu ina da tambaya ina neman shehu ka bani maganin hana zana maganin hana zana mai shehu dan fodiyo ya ce masa sai ya ce maganin hana zana kar a fara kawai kar a fara duk wanda zai ja kai to an fara zana ba magani ka rayu ko kai baka san sana ba baka taba rayuwa kama daban za ka ji ta ka gamu da Allah ka gamu da Allah salim alam duk mai duk mai wanda ya kame baya zana addu'a sa ana samun ijaba amma duk wanda ya saba yake zana duk abin da zai yi na addu'a ya zero tana da musiba idan da mazanaci a unguwa ku dole a ita talauci a unguwar mazanaci ɗaya tak da zai fita ya je ya yi zane ya dawo ya kwana a unguwar ko kuma ya tafi ya kwanaki ya dawo unguwar ya shigo matsalar wannan da sharrinsa tana taɓa afirat na mujtama'ar wannan unguwar da za a ce layi na nan ga wani shago da akwai wani mazinaci a ciki to duk gidajen da suke layin nan sai mun samu tawaya a arziki da albarka da sababin wannan mazinacin yana zaune a wannan layin Allah ka kiyaye kuma a lahira su suke tashi da wari da babu wani mai ba wani warin da ake irin wanda an ji kowa zai ji warin a nan da za a ce ana kuma mutuwa an ce warin mazinaci farjin mazinaci ko farjin mazinaciya a lahira da ana kuma mutuwa idan warin ya bugo da duk mutanen da suke filin alkiyama sai sun mutu saboda bala'in warin su dama abu biyu ne ake gane mazinaci a alkiyama wannan ɗoyin da kuma 'ya'ya 'yan yara jarirai da suke tabansa inda ya je duk ya zubar da bani a iskanci ko allah yana tara bani duk wannan 'ya'yan sai an rura musu rai an tashe su alkiyama suna tabansa ba ba ba ba ba ba da an gano shi da an gano mai jarirai dama an sayo to shi ne ya su ne wannan bala'i ba karami ba ne allah ka kiyaye mu na'am wajen neman shaida din ana so mutum hudun nan sai sun kama mai zina a zina daya ko kuma idan wannan ya gan shi yana yi daya ya kara ganin shi a wani gurin a zina a zina daya shi ne ya malamin ce ai ba gaba ba ai a zina daya ne tak waccan wata ma an tafi wannan ma shi ma arba a tusha su ma daban ne a zina daya ne Allah ya nasirta bayi Allah ya nasirta bayi saboda abin ba kyau gani kuma kamawar da aka ce shi kuma za a ce mutum hudu sun a ce mutum hudun sun kama uku suka ce sun tabbatar sun bai shi kalmar wadda filmu ku hali farji da farji sun tabbatar sai na hudun ya ce eh na gansa a tuɓe na gansa haka amma dai ni dai na gan shi akan ruwan cikin ta ban dai san ina farjinsa yake ba kaga ya sha bamban da wancan ko to wannan na ƙarshen za a ɗauka ba su yi zana ba sauran ukun kuma a yi musu bulala saboda kangewa da allah yake yi amma yana cewa ko da za a ce mutum dubu za su zo su ce sun tabbatar sun gani sai ɗaya ce a ni dai na gansu a tuɓe a runguma da juna ko magana yake gaya mata ko sirri suke yi ni dai ban ta iya yiwa wani sirrin yake gaya mata da ba so kowa ya ji ya hau kanta don ya tabbatar ka kowa ya ji don wannan tawili ne sai ce to wannan nasa za a ɗauka a kubutar da su saboda Allah baya son a samu bayansa da wannan mummunan mummunan mummunan ɗabi'a mummunan aiki Allah ka kiyaye mu na'am illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim Allah ce illal ladina tabu sai dai waɗannan da suka tuba suka bar zina min ba da zalika bayan wancanan ka haddi da aka yi musu wa aslahu suka kuma gyara aikinsu wa inna Allah haƙiƙa ubangiji Allah gafurun mai gafara ne gare su kuma rahimun mai jin kai ne da su
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين أما وأن ماذا جاءت كجيبا ما تعينسوا wato ainihin da zina ta ce mutum kawai ya ce matarsa ta je ta yi zina bai yarda da ita ba wala mai kullum wasu a da'un babu wani shaidu a gare su kuma akan zina illa an fi so sai dai kawo kansu kawai shi shi ne shaida shi ne kawai ya wato ainihin yake ganin wannan dalilin wannan saukar wannan aya wannan ƙariya ce ta taɓa faruwa da wani sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rikirkice kawai yace shi matarsa ta yi zina ya tabbatar matarsa ta yi zina annabi yace ina shaidu babu shaida shi shine shaida shi kuma ya tabbatar ta yi zina to wannan shi ya janyo saukar wannan aya ba wani shaida illa an fuso sai dai kawo kansu to fa shahadatu ahadihim shaidar ɗayansu daga cikinsu arba'u shahadatin shine shaidu wato guda hudu wato rantsuwa kenan sai da kaga li'ani ya faru kenan billahi rantsuwa da zai shaida shaida ta rantsewa da Allah cewa innahu lamina sadiqina wallahi shi yana daga cikin masu gaskiya cikin jifan matarsa da zina ya tabbatar mazina ce ya ce ta yi zina sai ya rantse so hudu da Allah to kaga kuma sannan Allah ce zai gaya mana ko walhamisatu
والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين تبير كما رنقوا زي شكا دلعنتر الله تتبتع كانسا إن يكسن شينا لكشكم مع سقريا شوابة ذنبا يشي تايزنا زي رنسي سوهدو بالله الذي لا إله إلا هو منزل القرآن إنها تزني كوكما بالله الذي لا إله إلا هو منزل القرآن حققت أنها زنت هكذا سيارة سيسوهد أتكر شتبير يشي sai ce ya rantse da Allah kuma ta yi zina in kuma ba haka ba ne karya yi mata to tsinuwar Allah ta tabbata a kansa inda karya yake ta shi kenan an gama ita kuma zina yin ka zargi matarka da zina ko a je a yi rantsuwa ko ka a yi rantsuwa yayin da ta riga ta san kana zarginta to aure ya lalace shi sa ba kyau zargin mace in kana da tsoro ko kana ganin wani abin da baka gane ba kafin kare ka zarge ta aure ya lalace na tarihin ta'abidi kawai ka sake ta ka rabu da ita irin zargin da mata suke wa maza da maza ne suke wa mata haka da duk babu auren
ويدرأ أنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين yana tunkuɗe kuma azaba daga barinta ta jefewa shi mijin da ya yi mata ƙazafin to abinda zai yana tunkuɗe mata azaba ta jefewa ko ta yin haƙƙi an tashhada arba shahadatin ita ma ta rantsuwa rantsuwa guda hudu billahi da Allah innahu ta ce hakika shi wannan mutumin da ya ce mata ta yi zina lamin alkazibi na wallahi yana daga cikin masu karya ita ba ta yi zina ba
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين والخامسة رنزوة تبيركما tana rantsewa in ku an gariban lahu alaiha fushin Allah ya tabbata a kanta in kana mina sadiki na in ya kasance yana daga cikin masu gaskiya kan cewa ta yi zina ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم بعدين فلنا الله تدك أكنكم بدا رحمة سياكو باي وأن الله حقيقة وأن الله حقيقة وبنجي الله تواب من كربات توباني كما حكيم بحكمة أشكن كربات توبا دقافر عليك وما سليفين إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم wannan aya ta sauka ne akan mushkilar da ta faru na waɗanda suka jefi umar muminina sai da aisha da mummunan aiki na zina matar annabi nan kasan ba yau aka fara iskanci ba ta shi ne allah ta'ala ya kansa yake cin kuɗewa yake kare ta baiwa allah faruwanta haka kawai in allazi na ja'u bil ifki in ji Allah hakika waɗannan da suka zo da yankin ƙarya wato mafi munin ƙarya in kazibu in ka ce alkazibu ƙarya amma in ka ce al'ifku to shi kuma mafi girman kazibu ne a ƙaryar babbar ƙarya ƙarya kenan babbar ƙarya da suka zo da ita suka yi a ɗora ta a kan sai da aisha uwar mummune suka yi mata ƙazafi ce usbatun minkum wasu jama'u ne daga cikin kuku jama'un munafukai su ne suka yi wannan ƙarya a ciki haɗuwar Allah ka kiyaye Allah ce la ta sabo kada ku dinga zaton su waɗannan jama'un sharrun lakum wato sharri ne an la ta sabo babu kuna wato ba ku daina zaton su mummina ne bari da su sharri ne masu girma gare ku wato abin suka aikata kuna zaton wato alheri ne to sharri ne bal huwa khairul lakum bari alheri ne gare ku ku bayan Allah da aka yi wa wannan ƙaryar ma'ana abinda nan aya take nufi su kamar sai da Aisha da sauran mummune da suka shiga damuwa suke ganin an yi sharri shine Allah ya ce kakku zaci sharri ne gare ku aka yi muku bari wannan sharrin da kazafin alheri ne gare ku har ke Aisha alheri ne gare ki domin ɗaukakar daraja ce da kuma bayyanar kubuta daga Allah da samun wato ainihin tsira da kuma samun ƙara kusanci ga mijinta manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to kaga anan a lokacin da wannan abu ya faru zancen dogo ne so da yawa za ka ga irin wannan an zo taba shi ma ba daɗi da wanda ya yi shirin da abin da ya faru sai da aisha tana yarinya wato ba wai dattijuwa ba tana karama ba daɗewa da manzon Allah to abin da ya faru a hanya ya faru hanya an dawo daga wato tafiya ina dokin sai da raƙun sai da aisha ya tutsu yadda ita ita kuma ta tsaya a nan gurin ta faɗi ta rasa yadda za ta yi sai ta samu gefen guri kawai sai ta kwanci ta raƙunta kuma ya je gefe ya kwanta tana yarinya ta yi tabbacinta kawai ana ta nemanta ana ta nemanta to kaga a wannan ne abin ya faru aka samu munafukai irin su safwani wanda suka jagoranci hada sharrin suka zo suka yada cewar ai tana can ta tsaya tana abubuwa gashi nan dai to shine Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ayoyi ma ba aya ba domin wato tserar da ita da kuma tabbatar mata da cewa ita katangaggiya ce kuma babu abin da ya faru da ita shi sa Allah tabaraka ta'ala ya ce kada ku zaci wannan abin sharri ne gare ta ko gare ku ku masu damuwa mumine alkhairi ne da kullum ra'in minhum kowane mutum daga cikinsu wato maktasaba min al-ismi abinda ya tsururuta na daga zanibi da cutar baiwar Allah nan ya tabbata gare shi wallazi tawalla wannan da ya jibinci kibrahu minhum da kuma wanda ya zubanci daukan girman wannan zanubi da wannan ma'asiya to shi ma ya tabbata gare shi da su wanda suka dauki sharrin kullawar da wanda suka dauki nauyin jibincin yada shi da kururuta shi dukkaninsu sun dauki abin da suka aikata la'u azabun azim azaba mai girma mai raɗaɗi ta azabar la'ira ta wuta ta tabbata gare su alhamdulillah